أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدسادوى أيوران اللهدي بقوي قوتا بير هجرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 wanda ya daidai da sha uku ga watan ɗaya miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi masalam shekara ta 2019 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am mun tsaya akan aya ta wato 30 shida zuwa da ta bakwai a yau za mu tashi ita talatin da shida ɗin a kanta za mu ɗora insha Allahu ta'ala shafi na ɗari da talatin da biyu muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar Allah ya karɓi rayukanmu muna akan haka Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya alaramma Allah ce inna ma yastajibu alladhina yasma'un a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna ma yastajibu alladhina yasma'un والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون إنما وتحقيقا كوسني تيوا يستجيب الذين باكن وطن دسوكي كربا مكيرن كالذين يسمعون وطن دسوكي جي نن إن أنا رفن جي واتو كمر أنا رفن متانين دا سنا رايه suna da imani to su ne suke sauraren abin da kake faɗa an gane ko domin mi domin yana yi wa matacce ai baya ji dan adam kuma baya ji akwai dalilin da suke sa dan adam baya ji wani saboda yana da kurunta ko ba haka ba wannan zai zama to baya jin sautin nema gaba daya shi yasa alqur'ani wani lokaci zai yi amfani da lafazi ko yana nufin ba su ji ji gaba daya kwata kwata ko kuma ba su ji ma'ana ji na fahimta sai zama to shi wancan ji yana da alaka ne da ala kunnai ko ba haka ba shi ko wancan yana da alaka da fahimta sai zama to yana da alaka ne da zuciya da hankali dan haka wal mauta yab'athuhumullah al mauta nan malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu waɗansu daga cikin sun ce na al mauta kafirai ake nufi ko ba haka ba domin cikin ayoyi da dama na alqur'ani Allah subhanahu wata'ala yana siffanta wato kafirai da matattu ne innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a idha wallaw mudbirin wa ma anta bihadi al-umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun ko ba haka ba wa minhum man yastami'una ilayk afa anta tusmi'u as-summa walau kanu la ya'qilun kaga nan ana zancan wato matattu ne matattu na rashin fahimta ma'ana ba su da rayuwa saboda mi saboda a wajen Allah a matsayin matattu suke shi yasa Allah ce aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha an gane ko amma shi kuma matacce waɗansu malaman tafsiri nan sun tafi cewa duk da yake ba jamhur bane cewa nan matattu abinda ake nufi su ne mi su ne waɗanda suke sun riga sun mutu ma'ana da awarka tana amfani ga mutanen da suke a rayayyansu waɗanda suka riga suka wuce to al'amarin su can ahalul fatra ne sha'anin su yana wajen ubangiji anan sai mu fahimci cewa abubuwa guda biyu in an ce wal mauta yab'akuhumullah ana nufin kafirai ake nufi kenan wannan ya nuna cewa suratul an'am makkiya ce kafirai daga cikin su akwai waɗanda za su musulunta bayan haka ina fata an fahimce ni tunda waɗanda suka yaki da manzo sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin su sun dawo sun yi imani kaga bushara ce da anka cewa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tihum bi aya walau sha'a Allah la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna minal jahilin inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah kinan wasu daga cikin kafirai Allah zai rayar da su ma'ana za su yi imani in mun dauki kuma wal mauta yab'athuhum Allah ma'ana hatta kuma da waɗanda suka mutu gabanin ka za a fitar da su domin suna shakkan wannan ko ba haka nabi cewa eh suna cewa awa aba'una al-awwalun yanzu da mu da iyayenmu za a tayar da mu qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum an gane ko kinan sai zaman to ta'kidi ne akan abin da suke inkari Allah subhanahu wata'ala zai tayar da su a wajen malamai suna kiran jahilai waɗanda ba su yi karatu na addini ba matsayin mi matsayin matattu aljahiluna mauta qabla mautihim wa ahlul ilmi wa immatu fahum ahya'u aljahiluna mauta qabla mautihim ma'ana sun yi mutuwa ta jahilci saboda mi saboda wato da yawa daga cikin al'amuran da an ka halicce su saboda su ba su yi karatun su ba ba su san su ba ba sa tambaya suna gaba da malamai kaga an samu matsala ina fata an fahimce ni ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa laqad asma'ta launa dai tahayyan walakin la hayata liman tunadi kiran da kai inda mai rai ka kira da zai ji amma walakin la hayata liman tunadi in ko bai da rayuwa ya za a yi karba mu kiranka ina fata an fahimce ni dan haka dai da kaji an ce wani matacce wani bi akwai i'tibarat da dama waɗanda malamai suke kalla sannan kuma ka kalli ko siyakin alqur'ani da abinda kuma Allah subhanahu wataala yake son ya ci Allah ya gane da mu wal mauta yab'athuhumullah matattu Allah zai rayar da su an gane ko thumma ilayhi yurja'un sannan gare shi za su koma ma'ana bayan an tayar da su za a bayar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala fi'ili na ba'atha an gane yana ta'addi wani lokaci mubasharatan ya ba'athuhumullah Allah ya tayar da su an gane in mun dauki mutuwa in mun dauki imani kuma sannan kuma ba'asa wani lokaci daga bacci ashabul kafi Allah yake thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada domin kuma suna matsayin a bacci fa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada wannan lokacin a matsayin bacci suke ina fata an fahimci duk da yake wadansu sun tafi cewa akan mutuwa ne ko ba haka ba sannan ana cewa ba'asa in an ka ce ba asa an gane ko wani lokaci ana turawa fi ko ila zuwa ga al'umma walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa sunnabu tabu wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida tayarwa daga cikin su ko tayarwa cikin su ba'atha ilaihi rasulan ya tura manzo zuwa gare shi an gane ko kuma arsala ilaihi rasulan ya tura manzo zuwa gare shi amma in abinda ba wato manzo bane hadiya ce ko kyauta sosai ya zama to za a yi ta'addi da ba'u an gane ko ba'asa ilaihi bi hadiyati kuma arsala ilaihi bi hadiyati suna kamancece ne da juna don wani ce to me yasa aka kawo arsala wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun thumma ilayhi yurja'un da Allah za su koma Allah subhanahu wata'ala zai tayar da su Allah subhanahu wata'ala zai musu hisabi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan rana muna cikin muna karkashin tuta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce wa qalu laula nuzila alaihi وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون قل إن الله قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى وقالوا سنتي الواو نم itace fa'ili shi kuma nan tana matsayin ma'rifa domin ad-dama'ir ma'rifa ne amma su al-ma'arif mataki mataki ne an gane ko domin nan in an ce abu ma'arifa ai an san shi to waqalu sun ce su waye su shi yasa ma'arifa wato mataki mataki ne wata ma'arifa ta fi wata ma'arifa girma kaga alladina qalu alladina ismul mawsul ma'arifa ne amma su waye su kaga suna buƙatar sai an sake yin bayani to shi yasa su kakka zo cikin nahau kaji an ce nakira shine abinda bai da alif wal lam ko ba ai masa idafa ba ma'arifa sai ka san tsammanin daga sani ne kamar abin an tantance shi a'a shi ya bambanta da nakira amma ita kanta ma'arifa mataki mataki mataki ce wa qalu sun ce kaga kana iya tambaye su waye suka ce haka an gane ko waɗanda suka faɗi wannan magana laula wato nuzila alaihi ayatun min rabbi har yanzu a cikin suratul ankabut Allah ya kawo irin wannan wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin to nan ayatun guda kenan can kuma ayatun sai ya zamanto innan mun dauki ayatun na kira ce littanwi'i kamar ayatun ayoyi daban-daban sai ya zamanto da ayatun da ayatun duka ma'anarsu daya duk da yake nan ya zo na kira amma ma'anahu tanwi'i to kuma in ya zama tona wa qalu laula nuzila alaihi ayatun aya guda ake nufi in ba mu ce na kira ta nuhin tanwih ba an gane ko sai ya zama to can sun nemi a kawo ayoyi ayatun jam'i ne na aya nan ko ayatun aya guda kenan wannan ya nuna suna neman abubuwa zuwa ga manzo yau su ce kaza gobe su ce kaza can kuma an kawo su akan sun nema daban-daban daban-daban ba guda ba mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu wa qalu sun ce laula unzila alaihi ba me yasa ba a saukar mishi ba domin nan laula wato harfu tahdhir ce to wane ne faɗi wannan magana dole muna buƙatar mu san waye ya faɗi wannan magana in akwai damar da za a samu faɗa sai Allah subhanahu wata'ala ya faɗi ko suwa suke faɗin wannan magana a cikin suratul ra'd wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih ko ba haka ba qul inna allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab sannan akwai guda wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alayhi ayatun min rabbih inna ma anta munzir wa likulli qaumin had kaga anan ita ra'ad ce ta fito mun da abin baro baro wa yaqulu alladhina kafaru waɗanda na kafirta ko suka kafirta suna cewa kaga ashe waɗanda suke cewa nan ba a samkar da aya ba su ne kafirai laula unzila alaihi ayatun min rabbih an gane ko inna ma anta munzir wa likulli qaumin had tabiu yar uwata ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن الله يذل من يشاء ويهدي إليه من أناب da haka ala ramma sai kai hattara don wajen har da kana iya ayoyin su shige maka kaga yanzu mun samu wanda ya faɗi wannan mi yasa mi ya daukakar da su ko mi yasa su suka faɗi wannan magana suna a matsayin kafirai don ya qulu alladhina kafaru Allah ya ce illa da tassa suka yi ma annabawa ta annuti shine kasancewa su kafirai domin mai imani bai yiwa ya ce imanin shi zai hana shi ya ce yayi ma Allah ta annuti ko ma manzannin Allah ta annuti don haka laula unzila alaihi ayatun min rabbi laula harfi na wanda suke ce ma harfu limtina an gane ko harfu imtina'i shay'in li wujudi shay'in wato wani abu bai samu ba saboda wani abu misali cikin larabci tana zakuwa harfu limtina walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana kaga samun rahama Allah subhanahu wataala shi ya samu mishi dan ba walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada samun falala Allah da rahamarsa shi yasa in ba dan haka ba da cikin babu wanda zai tsaka kuwa ina fata an fahimce ni to dan haka dai laula tana zakkuwa harfu limtina li wujudi shay'in sannan laula tana zakkuwa littahdid da dadun guda biyu shine kwadaitarwa ko motsarwa an gane ko ko da laula ko da mimun misali in an ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada kaga nan at-tahdid ne ana motsarwa ana cewa kamar ana kalubalantar su su kawo ina fatan kun fahimce ni falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qaum musa lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizy fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin wani lokaci na zakuwa da mimun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin amma ita mai mimun ba ta zaman tuwa harfu limtina wato harfu imtina il wujud shay'in ita ba ta zuwa da shi wallahu ta'ala a'lam to dan haka dai malamai suka yi bayani kan wannan laula suka ce na farko ita laulakin nan in ta zo lit tahdid kala biyu ne akwai tahdidi wanda ya riga ya wuce abu ne ya riga ya wuce sai an kace me yasa baka yi ba to na ana zargin ka ne falawla kanat qaryatun amanat fa nafaha imanuha kaga nan tawbihi ana zargin su ne amma in abin bai wuce ba to kamar ana motsar da kai ne a ce ka aikata law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin suna ganin abin bai yi nisa ba don inda sun sa abin bai bai yi nisa ba ko suna ganin ba zai yiwa ba an gane ko ai ba za su nemi wannan ba tunda da ya ai har lokacin shi ya riga ya wuce kuma ba zargin manzo sallallahu alaihi wasallam suke ba wasu malaman tafsiri suka ce in tazo ita laula bayan fi'ili in fi'ilin nan ya zama to mazi to zargin ka ne ake yi an gane ko falaula kanat kaga fi'ili mazi ne zargi ne in ya zama to mudari'i ne sun kace to tana nufin abin nan tahzidin ka ne ana motsar da kai in ya zama to jumla ismiya ce kamar walaula fadlullahi kaga fadlullahi nan ai ismi ne yazo bayan ta sai ya zama to nan tana nufin harful imtina li wujubi shay'in amma waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan duk a ajita siyaki shine zai bambantawa ba wai fi'ili mazi ko mudari'i ba ina fata an fahimce ni domin yana yi wa laula id sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khaira kaga laula if sami'tumuhu ai sami'tumuhu fi'li mudari'i ne alhali kuma zargin su ake yi ai ma'anar ta rige ta wuce kenan cewa laula sai bayan fi'li madi da mudari'i dan su malaman tafsiri ba su akan shi ba wa qalu sun ce laula nuzila alaihi mi yasa ba a saukar mishi ba nuzila akwai ta'un ya kamata a ce nuzilat ko ba haka ba to ai sai ba a kawo ta'un ba kuma alhali aya kuma mu'annas ne sai malaman balaga da malaman qur'ani suka ce nan na farko shi aya mu'annas ne majazi ma'ana babu namiji da mace kenan majazi ne ya halatta a kawo ta'un wani lokaci wani lokaci ba sai an kawo ta'un ba ina fata an fahimce ni an gane ko faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amruhu ila Allah kaga bai ce faman ja'athu maw'izatun ba amma ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum kaga can ya kawo ta'un saboda mu'annas majazi ne kamar dan qur'ani ne ce muna in babu hujja cikin qur'ani fitash ba mu sannan abu na biyu suke cewa laula wato wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbi sannan kuma an shiga tsakanin shi fi'ili da na'ibul fa'il tunda nuzila yana bukatar na'ibul fa'il ne shi yasa in an kai alfaslu tsakanin wato fi'ili da ma'amulin sa ya halatta a shahi ta'un wannan magana ce ta malaman lugha dole sai wanda yake kula da wannan wa qalu laula nuzila alaihi ayatun alaihi din nan suna rufin daga sama suke son a kawo musu aya walan nu'mina li ruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u abinda suke nema kenan fala'allaka tarikum ba'd ma yuha ilayk wa dha'iqun bihi sadruka an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a mahu malak suna neman sai an kawo shi da sama wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqutila amtum la yunzurun daga sama da suke so ba wanda suke son ta fito daga kasa ba laula unzila alaihi عليه وقالوا لولا نزل عليه آية آية آية أصلنت آية يا wato ya umbiyu ne ga ka'idar larabci in ya umbi suka zo to ta farko za a batta ta biyu sai a maida ta alif a ce aya to amma kuma a cikin ka'ida ta alqur'ani sai alqur'ani ya saba wannan sai an kai tasrifin ta sai an ka juya ya umbi ta biyu sai an ka maida ta alif kamar yadda malaman sarfu sun ka faɗi وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه suka ce me yasa ba a saka mishi da aya ba min rabbih daga ubangijin shi an gane ko min rabbih daga ubangijin shi ta'annuti ne na kafirai abinda suka yi imani da shi sai su ce ubangijin su abinda ba su yi imani da shi ba sai su ce ubangijin annabi bani isra'ila da Allah ba mu labarin su a cikin suratul baqara an gane ko wa in qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin qalu du'u lana rabbaka kaji yanzu nan magana suke yi rabbaka yubayyin lana qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana an fahimce ni kenan lokacin da ake zancen abinda ba su yi imani shi ko suke shakka ko suka tashi ta'annuti fa zahab anta wa rabbuka fa qatila inna hauna qa'iduna kaga dan sai su baido damiri zuwa ga kai ubangijin ka tunda kai ne kake iddi'ai ina fata an fahimce ni ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih buske min rabbina ba amma can lokacin da aka zo wajen abinda suka yi imani sai suka ce law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan kaga yanzu su suna wato abinda sun yi da shi sai su ce ubangijin su duk da yake wani lokaci kana iya faɗa amma ba don ta'annuti ba amma su don ta'annuti ne suke wannan suka ce laula nuzila alaihi ayatun min rabbih me yasa ba a saukar mishi da aya ba daga ubangijin shi wanda yake iddia'in cewa ya saukar mishi da aya to sai Allah ya ce ga raddi qul kace da su inna Allah lalle Allah subhanahu wata'ala qadirun Allah yana da iko an yunzila ayatan ya saukar da aya babu abin da ya buwaye Allah subhanahu wa ta'ala, ina fata an fahimce ni, ya kawo sunan Allah saboda ba su tsoro domin suna ne wanda babu wani wanda ke da wannan suna in ba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah, duk hayaniyar da za a yi ana zuwa a ce duye, a ce God, a ce wace hayaniya, ko ba haka nan ba, amma a ce Allah bai yiwa. mun taɓa faɗa cikin darasin tafsiri hatta da tsarin mu na daga in aka samu mutum suna Abdurrahman, Abdurrahim, Abduwani, Abduwani, Abduwani, sai su canza. Yanzu in ka samu ɗanka suna Abdurrahim sai su samu suna Rahim, Abdurrazzaq ko ba haka ba sai a canza mai suna sai a ce Razaki. Ka ji Razaki ko ba haka ba? Eh? A canza shi. In ka samu ɗanka suna Abdurrahman sai su samu Draman ko ba haka nan bane ko kuma a samu Rahman ba a wuce gaba. eh Abdulaziz sai a ce mai Aziz ko ba haka nan bane to in ka samu ɗanka suna Abdullahi sun ka duba sun ka duba sai su wasu sun ka ce a ce abdullahi kaga dai bai yiwuwa su ce da abdu din nan ina fata an fahimce ni su kuma hausa da sun ka ci wuta da sun ka ci wuya sai sun ka ce danye danye wai wani ba bai yiwuwa a ce da abdu a ce Allah sai an ka ce danye ba danye ba busashe ina fata an fahimta to ya kawo suna Allah saboda raddi gare su Allah subhanahu wataala ya turo shi kuma suna ne wanda yake yana motsar da tsoro da kuma tunatar da su girma Allah subhanahu wataala sannan kuma yana tunatar da su abinda sun kai sabani da su da annabi domin abinda suka yi sabani da su da annabi su ne abauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai shi yasa kuce qul inna Allah bai ce qul inna rabbi ba bai ce ubangiji a kace qul inna Allah domin nan ne aka yi sabani aja'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab kul ka ce da su inna allaha lalle Allah subhanahu wata'ala qadirun ala an yunzila aya Allah yana da iko ya sabkar da aya ba ma aya guda ba Allah yana da iko ya sabkar da ayoyi ba ma ayoyi ba Allah yana da iko ya zartar da duk abin da yake ya ga dama ina fata an fahimce ni inna allaha ala kulli shay'in qadir ba wai ala an yunzila ayatan sai ba dan nan kaka sa tsammani an yi tafsisi ne ana magana ne da su kan abin da suka nema shi sa aka ce kul inna allaha qadirun ala an yunzila aya amma in aka ga dama sai a ce inna Allah ala kulli shay'in qadir wama kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard bai yiwa a ce akwai abin da zai buwaye Allah a cikin sammai da kasai ba ma cikin sammai da kasai ba a'a babu abin da zai buwaye Allah subhanahu wataala ina fatan kun fahimta dan saboda irin waɗannan su ne wani gajuwa sai ce a'a ai an ce kaza kaza kaza a'a zaka ga Allah duk in yi zancen halittarsa da kaza da kaza sai ga maka shi yake da ikon zartar da hukuncin da ga dama قل إن الله قادر على أن ينزل آية الله yana da ikon ya sabkar da aya an gane ba tare da sai sun tambaya ba domin in su suka tambaya to wannan kamar suna son su sa Allah gaba ne shi ko Allah subhanahu wataala ya fi karfin haka to bambancin wannan jawabin da can can wa qalu laula unzila alaihi malak sai aka ce walau anzalna malakan laqudi al-amru thumma la yunzaru nan ko sun ce laula nuzila alaihi ayatun min rabbih sai aka ce kul inna allaha qadirun ala an yunzila aya bambancin na farko da na biyu malaman tafsiri suka ce can ana son a nuna abinda suka nema bai da wani amfani an gane ko abinda suka nema bai da wani amfani sannan kuma abinda suka nema din nan ba alkhairi bane gare su an gane ko wa qalu la unzila alaihi malak walau anzalna malakan la qudira amru thumma la yunzaru walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula kaga bai da amfani dan yadda suke son nan ba zai samu ba amma da aka ce qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya walakinna aktharuhum la ya'lamun na ana son a nuna musu cewa abinda suke neman nan su kafa hujja da shi ba hujja bane domin lokacin da kuke tattaunawa da mutum abinda yake son ya kafa hujja da shi in ba hujja bane to nan za a nuna mishi abinda yake son ya kafa hujja da shi ba hujja bane domin yanzu in za mu tattauna da kai a matsayinka da musulmi za mu kafa hujja da aya ta alkur'ani da hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya tabbata a ilmanci an tabbatar da haka yake wadanda su ne abin da aka kafa hujja da su ina fata an fice ne amma in an shiga cikin philosophy philosophy to ba mu sani ba in masu philosophy suka yi sabani to da mi za ina ne za a neman hujja kaga sai a shiga cikin soki burusu shi yasa sun fi kowa zama mahaukata a duniya saboda kowane zai yi tunani ne da hankalin shi ne zai warware maganar wani mu kuma in an ce za a an samu sabani fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya gane da mu gaskiya قل إن الله قادر على أن ينزل آية كتي الله ينادى إكون يسبكر آية ولكن أكثرهم سيدي ديوا دقا تكينسو شيسا وأنسو كتي ذو إنك جاء أكثر تكين القرآن توبا الخير بني إنا فاتا أنفمشيني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون دي إنك جاء أكثرهم أكثرهم دي يوم متاني دي يوم متاني أما إنك جاء قليلا تو الخير كينا قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون كما هكذا da haka kenan wannan yake nuna cewa ba wai za a bi yarima a shakira ba kamar da suke fada a'a za a yi aiki ne da inda gaskiya take shi yasa da irin waɗannan ayoyin waɗansu malamai suke kafa hujjar cewa demokratiya ba gaskiya ba ce domin an ce inda da yawan mutane suka yi aikin yanzu 'yan luwadi in suka zo aka yi zaɓe cikin majalisa sai dipitoci mafi yawa suka zaɓe su mu ɗauki dipitoci ba su ne mafi yawancin al'umma ba tun da nan ba akwai wani abu to amma ne mu ɗauki dipitoci mafi yawa suka zaɓi luwadi sai aka ce ya kamata a samu wannan doka hannu shi kenan annabi ibrahima shi kaɗai ne ya ƙalubanci al'ummar duniya kuma shi yana akan tauhidi su ko suna akan shirka inda za a bi mafi yawancin mutane wa za a bi sai a bi nashi shi yasa wa in tuti akthar man fil ard yudilluka an sabilillah ba masu yawa za a kallo ba ba ɗan kaɗan za a kallo ba za a kalli ina ne gaskiya take don wani lokaci mafi yawa su suke akan gaskiya ina fata an fahimce ni rahmatullah wani lokaci mafi yawancin mutane suna akan gaskiya mu nan abin da yake musu bakin ciki ya zo sai a ce Niger kashi 99 musulmi ne ko ba haka nan bane kaga majority mai amfani kenan in ta kasance din haka an gane ko akwai inda kuma musulmi ba su da yawa kenan ba za a kalli adadin mutane ba za a kalli ina ne gaskiya take Allah ya gane da mu dan haka sai an yi hatsara da irin waɗannan hayaniya da suke kawo mutane walakin la aksarahum la ya'lamun sai dai da yawan su ba su da sani an menene an ba su da sanin shi duk abin da yake da amfani gare su ba su san shi ba gaskiya ba su santa ba Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul anbiya yace bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqq fa hum mu'ridun su ba su san gaskiya ba fa hum mu'ridun shi yasa suke kauda kai daga ayoyin Allah subhanahu wata'ala shi yasa in ka ji suna kauda kai gayya baka mamakin kauda kai da suke yi zuwa gare ka saboda ba su san gaskiya bane sun jahilce ta la ya'lamuna ba su da sani shi yasa rashin sanin nan nasu an gane ko bai ci karo ba da abin da ilimin da Allah ya tabbatar musu wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'ada walakin aktharan nasi la ya'lamun sai ce ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya domin ilimin su na duniya da ya fitine ku kuke ganin sun yi nisa jahilci ne domin babu jahilci irin mutum bai san wanda halicce shi ba mutum yana inkarin bautar ubangijin shi akwai wani malami daga cikin manya-manyan malamai na sunna da ke gana ana kiransa malam bashir ya faɗi wata kissa ta wani babban malami wato Muhammad Kutub in ban manta ba Muhammad Kutub ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da suke karantarwa a Saudiya musamman a jami'a ta Ummul Qura wata rana ya je a kasashen Turai sai ya haɗu da wani bature bature da ya ga mutum ka san in sun ga mutum da geme ko gemu hakan ka shikenan sun ga ba kauye ko kauye inda ake cewa ko kawo sai ya zo ya ce ma abin nan Sheikh ka ganni nan ne yace eh yace wannan agogon nawa agogo montar ko ya ce ai ƙasa kaza aka buga shi kuɗinsa kaza wannan cost ko vest da nake sawa kaza ƙasa kaza aka yi ta kamfani shahararren kamfani kaza ya kawo komi da komi suliye ko takalmi ya ce a ƙasa kaza aka yi shi a kamfani kaza duka gaba ɗai yana son ya nuna mai ya wato shi mutum ne mai ƙiba sai da ya ƙare sai ce to gaskiya ni ina da tambaya guda da ke son yi ma na ji takalmin ka kamfanin da aka yi su da ƙasar da aka yi su da tsadar su na ji suturar da kasa na ji agogon ka na ji kaza amma wanda yake ɗauke da kayan shi ban san a wani kamfani aka yi shi ba sai batu da ya ɗauke wuta kat kai ka san kayan da kake ɗauke da su kuma abin da ke ɗauke da kayan ba ya fi muhimmanci ba to shi kuwa wace izina aka yi shi a wani kamfani sai shiru sai ta to tsaya ka ji sai ɗauko alƙur'ani سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين كيف بك سوان دي هالي تشيكا با شيزا إلي من سهيان يعني دولي إلي من دبينونا مكسن المهالي تشيكا با أي با إلي من ina fatan kun fahimta da kyau to dan haka walakin na aktsaruhum la ya'lamun ba wai ana nufin ba su da sani ba sanin su bai da amfani tunda bai kai su ga sanin wanda ya halicce su ba ina fatan kun fahimta to walakin na aktsaruhum la ya'lamun wanda su malaman tafsiri suka ce darbi abinda ba su sani ba shine cewa ba su san cewa ba abin nan da suke nema ba zai zama to alkhairi gare su ba domin in an sabkar da aya in ba su yi imani ba Allah subhanahu wataala zai halakar da su walau anzalna malakan laqdi al-amru thumma la yunzarun mutanen annabi salih sun nemi a sabkar da wato abin da a fitar musu da aya ko ba haka nan bane sun ce fa'ati bi ayati in kunta minas sadiqin qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum malaman tafsiri suke kawo cewa sun ce suna son a fitan musu da naqatun ashra taguwa wadda take mai ciki na wata goma shine ashra daga ashra ne wa idal isharu uttilat jawfa wadda tana da ciki tana da ciki mai wato daga aljawfu ne wabra wadda yake tana da gashi min sakhratin samma daga dutsi wanda yake kurman dutsi abin da suka nema kenan wannan aya ba tabbatar da shi ba almuhimmu dai sun nemi fa'ati bi ayatin aya ta zo amma wannan wani tsari ne wanda malamai suke kawowa a cikin littafin tafsiri an gane ko to wannan dabba sai Allah ya fita musu da ita to da tafita gare su su yi imani ba tabbatar sanadiyar halakar su fa aqaruha fa qala tamatta'u fi darikum thalathata ayyam shi yasa Allah ce wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzaba biha al awwalun wa atayna samudan naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa abin da yasa ba mu sabkar ba saboda in suka nema muna iya mu sabkar mu nuna ayoyi ba tare da sun nema ba iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al qamar ba su suka nema ba an fahimce ni amma in su suka yi tsekai da fata suka ce sai an kawo aka kawo musu imani ba za a azabtar da su ina fata an fahimta to shi yasa su malamai suka kaddara cewa walakin da aktsaruhum la ya'lamun wato ba su da sani wannan naqa ta salih za ku ji malamai suna kawo cewa ita ce za ta fito kasan tashin alkiyama kusan tashin alkiyama tana magana da mutane imamu sa'adi a cikin tafsirin sa cikin suratul naml yake cewa hatta wato akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum yace wannan ba yana babu nassi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dabbar da za ta fito ita ce ta salih ina fata an fahimci tunda an ce yarka sai yi gudu ta shiga a'a lalle tabbas qur'ani ya faɗi sun nema a fitar an fitar na ɗai ce na biyu cewa dabba za ta fito tabbas alqur'ani ya faɗa amma cewa ita ce waccan mai ɗa qur'ani ma bai faɗi mata haihu ba an gane ko balle ma a yi zancen yarka ce ta shiga ita ce za ta fito tana riƙe da sanda annabi musa da waye da waye tana mutane magana dole sai mun fahimci arab alaƙa tsakanin waɗannan soshi walakin da aksarahum la ya'lamun sai dai da yawansu ba su da sani ba su san cewa ba wato alkur'anin ya ishe su awalam yakfi ma anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim shi ne abin da ya kamata ku nema cewa annabi dole ba dole bane ayoyin da kuke nema sai an sabkar da su zai tabbatar da gaskiya annabi ina fata an fahimce ni domin kafirai sun yi sai mu annaba wata addanci وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to da ba a sabkar da hijaratu min as-sama'i ba sai qur'ani ya zan ƙarya eh qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin dan azaba ba ta zo ba wannan lokaci sai nuna din ba gaskiya bane fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin dan azaba ba ta zo ba sai nuna din ba gaskiya bane wannan su'ul istidlal ne Allah shi yake yin abin da yaso a cikin lokacin da ya ga dama amma ba ku ne za ku iftirahi ba in abin bai zo ba sai ku ga abin kamar ba gaskiya bane domin mi domin ku inda aka yi magana da ku an ce ku kawo tamka alqur'ani to ba ku kawo tamka alqur'ani ba ai ne magana ta ko am yaquluna naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarat ba ku kawo ba fa'tu bi sura ba ku kawo ba ku da da yaki ina fata an fahimce ni da yaki da kashe dukiya da wato tashin hankali da kuma bude baki ayi magana wanne ne yake sauki yin magana ai yafi sauki ko to fakhtarul muqara'a 'ala al mu'arada in ji malamai sai suka zabi al muqara'a ai fito na fito 'ala al mu'arada da cewa za su kawo tumka alqur'ani wai hikiman nan abinda ake son ku gane tunda sun ce alqur'ani ba gaskiya bane ba maganar Allah bace to ga abinda an ce ku yi kawai ku yi irin alqur'ani shikenan sai a dace alqur'ani ba gaskiya bane amma law na sha'u la qulna mithla hadha wannan ba magana bace sannan ku yadda ku ba da kawunanku ku ba da ‘ya'yanku ku saka matanku cikin haɗari ku sa dukiyarku duk abin da Allah ya baku ku sashi cikin yaƙi da annabin nan alhali ku ga abin da an ka neme ku ku buɗe bakin ku kawai ku yi magana wannan yake nuna alƙur'anin daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake shi yasa Allah ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin wa qalu laula nuzila alayhi ayatun min rabbih suka ce me yasa ba a sabkan mishi da wato aya ba daga wajen ubangijin shi ba wai ba a sabkar da aya ba a'a irin ayar da suke son a sabkar sannan su su gaskata an gane ko qul inna allaha qadirun ala an yunzila aya Allah yana da iko ya sabkar da aya walakin da aktsaruhum la ya'lamun mafi yawancin su ba su da sanin cewa in Allah ya so zai sabkar koko ba alkhairi bane gare su in Allah subhanahu wataala ya sabkar ba su imani ba zai halakar da su qur'ani shine babban mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ba ta karewa sauran annabawa mu'jizojin su sun riga sun wuce kuma akwai hadisai da nasoshi da suka yi magana ba mu da lokaci insha Allah ta'ala sai wani lokacin Allah ya ba mu iko sai Allah ya ce wa min dabbatin fil ard وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
wajen walakin na aksarahum la ya'lamun akwai shubha guda ko akwai ishkal guda da ya kamata mu fahimta me yasa Allah ce bai ce wa kulluhum la ya'lamuna ba sai ce walakinna aktsaruhum la ya'lamun shin mafi yawancin su ne ba su sani ba tunda Qur'ani yana yawan kawo wannan koko dukkan su ba su sani ba shine abin tambaya anan sai wadansu malamai suka ce a'a nan aktsaruhum mafi yawancin su ba su da sani saboda jagororin manyan su suna da sani an gane ko amma sai suka yi abin da ake cewa farfaganda sai suka bata hankulan na bayan su kamar yadda Allah ya faɗa fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu to su aktsaruhum din su ne waɗancan gama garin mutane su ne an basu da sani kenan wasu daga cikin su suna da sani waɗansu malamai kuma sun tafi cewa na aktsaruhum na ana nufin gaba ɗayan din su basu da sani wani lokaci ana cewa aktsaru ana nufin mafi yawancin mutane wallahu ta'ala a'lam Allah subhanahu wata'ala ce wa ma min dabbatin fil ardi asalin magana wa ma dabbatun fil ardi ana kawo wa min litta'kidi saboda a karfafa ma'ana wasu malaman nahu suna cewa za'ida to ba a cewa cikin alqur'ani akwai za'id sai wasu suka ce sila wadansu malamai suka ce a ba a cewa sila ne sai a ce an kawo ta litta'kidi dan a huta kakka ba makiyan Allah su ce a wai kaji musulmi cikin irabi sun ce akwai abu za'id ashe cikin alqur'ani akwai za'id babu za'id a cikin alqur'ani babu naqis an gane ko sai sun kace to an kawo ta aslin shi wa ma dabbatun fil ardi domin shine mubtada min kinna an kawo ta litta'kidi malaman usulul fiqh suka ce ana kawo min dan saboda at-tansis at-taswil at-tasrih ala al-umum an-nakira fi siyaq an-nafi tufid al-umum in an ka ce ma dabbatun fil ardi ta shafi kowace irin dabba to amma da an ka ce ma min dabbatun fil ardi wato dan a nuna yanzu babu wata tantama akan wannan ta'kidin ke ina fatan kun fahimta kenan sai a kawo min gabanin fa'ili ko a kawo min gabanin maf'uli ko a kawo min gabanin mubtada dan a nuna sarihi umumi na wanda yake sarihi babu wata tantama a ciki ina fata a fahimce ni wa ma arsalna min qablika min rasulin ai wa ma arsalna qablaka rasulan litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika na a matsayin fa'ili ai ma atahum nadhirun amma sai an ce min nadhirin don a ɗebe kokonto shakka ko ɗaya babu a ciki to don haka wa ma min dabbatin babu wata dabba in an ce dabba wato ismul fa'il ne na dabba ya dubbu dabiban ya dubbu dabiban an gane ko shi ke cewa أنت شيخ يتي لست شيخا وإنما الشيخ من يدب في الأرض دبيبا yace a ni ba tsoho bane wanda ake ce ma tsoho alladhi yadubbu dabiba shi don da ke tafiya yana tafiya sannu sannu kenan dabba fil ardi shi yana tafiya sannu sannu a bayan kasa an fahimci wannan da ke ko an gane ko to amma kuma in an ce wa sheikh wani lokaci suna nufin wato mutumin da yake da ilimi ko ba haka da bane su ko yanzu waɗansu ɗalibai da suke zagin malamai an ce sheikh sai su ce a sheikh dai in an ce shek sai su ce ba wai ana nufin wai malaman da aka saye da kuɗi su ne suke ce ma shek in sun ce shek suna nufin malami na Allah in sun ce shek ba wancan shek da ake faɗa ba a hujjajen suna nufin malamin da aka ba shek ta halakar da shi a Najeriya na cewa shek ko shi ne abin da ake ba mutum don saboda ya kuɗi ya karɓi kuɗi a cikin banki wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a bayan ƙasa an gane ko fil ardi a cikin ƙasa shin fil ardi kin nan tana nufin abin da yake ke tafiya a bayan ƙasa domin nan in mun ce dabbatin abin da yake tafiya akan ƙasa an gane ko sai ya zama to kenan nan fil ardi ta'kidi ne tunda dama dabba ba ta tafiya a bayan ƙasa wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suke faɗa amma wannan ba gaskiya bane wato akwai dabba a cikin ƙasa akwai dabba a cikin sama an gane ko wa ma basta fihima min dabba Allah ya ce ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة أشكن سورة كاغا خلق السماوات والأرض هل أنت سميت كثيرا لكن أوي الله سيأتي وما بث فيهما da abinda Allah ya yada fihi ma a cikin samai da kasai min dabbatin da dabbobi to kaka sai zaman to to yanzu kan ai ina ganin tarifi namu daban mu in mun kace dabba wani lokaci muna nufin abin da yake tafiya akan kafafu guda hudu ko ba haka nan bane in an kace dabba an gane ko abin da yake tafiya a bayan ƙasa sai dai bai dace ba duk da yake cewa duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa na ce mai dabba kaka ce wani mutum dabba dan kana nufin ka zage shi amma a istilahi na alqur'ani wa ma basta fihi ma min dabba a cikin sammai akwai dabba a cikin ƙasa akwai dabba duk da yake wadansu malamai su yi kawar a'a wa ma basta fihi ma ai cikin ƙasa kawai ake nufi a'a ba gaskiya bane sarihi ne alqur'ani ya kawo shi kenan nan wato fil ardi nan sai ai zancen a cikin ƙasa duk da yake akwai wato ta sama amma wanda sun ce fil ardi wato wa min dabbatin sai abin da yake tafiya a bayan ƙasa sai sun kace shi fil ardi ta'kidi ne an gane ko to me yasa Allah subhanahu wataala ya kawo fil ard duk da yake cikin sama akau- a- akwai shi sai suka ce dan saboda Allah subhanahu wataala yana son ya nuna musu cewa ubangijin da yake kula da dabbar da a cikin ƙasa duk da yake akwai dabba a sama kenan bai jahilci halin da ɗan adam suke ba balle ya turo musu manzon da zai gyara musu al'amuransu ina fata an fice ni waɗansu malamai suka ce a an ka musu dabbatin fil ard saboda ita dabba ta cikin ƙasa ita ce suka gani an gane ko to ita ce suka sani shi yasa za a yi maka magana ne akan abin da zaka fahimta in kace za ka yi majahillai bayani akan abin da hankalin su bai kai ba za a samu matsala shi yasa waɗansu mas'aloli dole sai malamai suke tattaunawa akwai mas'alolin da jahili bai da tacewa amma shi jahili son shi kai sai an sahi cikin malamai ko da yaushe wala qa'irin wa ma min dabbatin fil ardi wala qa'irin kuma babu wani tsuntsu an gane ke kenan wala min ta'irin yatiru bi janahihi to shi an ce duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa shine ake ce ma wato dabba kenan tsuntsu lokacin da yake tattaka ƙasa dabba ya dubbu fil ardi sai a kire shi dabba lokacin da ya tashi sama ya saki fukafikansa ko ba haka ba awalam yaro ila tsari fa qahum safatin wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa arrahman nan su zaman to tsayi kenan in suna can sama suna da'im in suna ƙasa suna dabbatin to Allah ya kyauta an gane ko wala ta'irin wato babu wani tsuntsu an gane ko ya tsiru bi janahihi wanda yake yin wato fira da fikafikansa me yasa aka kawo bi janahihi wadansu malamai suka ce an kawo shi littaukidi ne saboda a karfafa magana domin dama tsuntsu ai bai bai bai bai wato bai bai bai hira in ba da mi ba in ba da ba da fikafikansa ba ko hika hikan shi wadansu malamai suka ce an kawo shi littakid waɗansu malamai suka ce a'a nan da an ka kawo shi wala irin ya tsiru bidina haihi saboda a kore ma'anan majazi domin wani lokaci ana cewa tsara ma'ana ya yi gaugawa tsir fi hajati ka yi gaugawa zuwa ga bukatata ina fata an fahimta to amma da ya ce bidina haihi ya riga ya kore yana nufin wato abin da ake nufi fikakan nashi guda biyu kamar yadda zo a cikin hadisi na Abu Huraira wanda yana cikin sahihi Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min khairi ma'ashin nas mafi alkhairin daga cikin mutane waɗanda suke rayuwa kenan a bayan ƙasa shine na abin da ake nufi don ashabul ma'ash ake nufi rajulun yumsiku inana farasi mutumin da zai riƙon zai riƙe ligizamin abin nan dokin sa fi sabilillahi ya sai yana yin wato jihadi na ɗaukaka kalimar Allah ya tsiru ala matnihi yana tsiru yana fira amma kaga nan yana gaugawa domin bayyuwa a ce mutum yana fira akan ban doki kullama sami'a hay'atan duk lokacin da ya ji wata ƙara ko ta ratsi au faz'atan ko abin tsoro tsara alaihi zai yi gaugawa ya kai dauki don saboda taimakon addinin Allah to kaga tsara alaihi nan cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan nufin mutum yana fira ba dan ya san adam bayan fira an gane ko to kuma a cikin larabci larabawa usulubin su ne kamar ɗaya daga cikin laraba da ake kira Quraysh bin Unais yake cewa qaumun idha sharru abdana jidaihi taru ilaihi zurafatan wa uhdana su larabawa ƙaunin waɗansu mutane na iza sharru lokacin da sharri abdana jidaihi ya buɗe haƙoransa ko zagarsa kasan in mugu zai kai hari zai buɗe haƙora ko ya ce to tsaru ilaihi zurafatan wa hudana za su tashi zuwa gare shi fi gaugawa zurafatan wato jama'a jama'a wa wahdana ɗaya bayan ɗaya ma'ana yana alfahari ne da mutanen su su ba su tsoron sharri in ka kai musu karo to su ma za su kai ma karo kamar abin ake cewa karta san karko sannan kuma har yanzu akwai ɗaya daga cikin baitutuka na Ka'nab bin Ummu Sahibin Imam Ibn Jinni a cikin littafin sa Al-Muhtasaba ya kawo shi Ibn Jinni ba ana nufin dan aljani bane wani babban malami ne na lugha ya kawo wani baiti na wani sha'ir shine wato Ka'nab bin Ummu Sahib yace summun idza sami'u khairan dhukirtu bihi wa in dhukirtu bi su'in indahum adinu summun waɗansu mutane na idza sami'u khairan dhukirtu bihi in suka ji an ambace ne da alkhairi sai su zama to tamkakkura ne wa in zukirtu bi su'in indahum azim amma da sun ji an ambace ni da mummuna azim sai su saurara su ma'ana in an faɗi alkhairi ba sa ji kamar ba sa ji ne amma da sun ji sharri daga al'udhun ne azim sai su ji yake cewa in yasma'u subbatan taru biha farahan in sun ji an zage ni taru biha farahan kaga ba yana nufin su tashi sama ba amma yana nufin sai su yi gaugawa farin ciki an gane ko minni saboda an zage ni daga gare ni kenan wa ma sami'u min salihin dafan in sun ji abu na alkhairi sai su rufe al'adar mutane kenan mutumin da basta so in yayi alkhairi dubu sai an ce bai komi ba ina fata an fahimce ni kullun ba a neman komi na malami sai inda ya kuskure in malami yayi kuskure to shine za a yayata alkhairi sa gaba ɗaya ba a fada ina fata an fice ne dabi'a ce ta mutane wanda suke so to alkhairi shi kawai za su bayyana ko da guda ne sai sun ce dubu ne shi ko wanda ba sa so sai su ce kaza to kaji ɗaya daga cikin shawara abin da yake faɗa shi yasa sha'ir yake sifanta waɗansu mutane da sharri a duniya yace in yasma'u khairan yukhfuhu in sun ji alkhairi ko nawa ne ma sai su koyi wa in yasma'u sharran azau in sun ji sharri sai su yada shi saboda a ce kowa ya lalace wa in lam yasma'u kadhabu in ba su ji alkhairi ba ba su ji sharri ba sai su faɗi sharri su yi ƙarya su ce an aikata sharri kaga waɗanda ai sharrin mutane da bayan kasa Allah shi mu da tsari wala qa'irin yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu wanda yake wato fira da fikafikansa to janahihi guda biyu waɗansu malamai suka ce to me yasa Allah kawo janahihi shin guda biyu tare da cewa abin da yake fira shin tana yiwa a samu tsuntsun da fikafikansa sun fi biyu amma dai mu a ganin mu nawa muke gani biyu alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba tun da cikin malaiku akwai masna wa thulatha wa ruba to shi ko wancan bamu ganshi ba in yatiru bi janahihi tun ku dai a duniya da yanzu dai biyu muka sani to amma yana yiwa yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana idan ya karasa amma wadansu malamai suka ce a'a litta akidi na don Allah ka kuma muhala tun da dai bamu taba gani ba shi yazidu fil khalqi ma yasha a bar shi yana karawa ga abin da ya so domin halittun Allah babu wanda ya iya kewaye su da sani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, ina fata an fahimce ni. Domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa akwai abubuwan da muna ganin su daga cikin halittu, akwai abubuwan da ba mu ganin su, ko ba haka ba, yake cewa fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun, yace subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim kai wa mimma la ya'lamuna. Akwai waɗanda ba ku san su ba, to kenan kaga tunda baku san su ba kenan nan bi da nahihi nan tana yiwa a samu waɗanda sun fi guda biyu halitta ce ta Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni kamar yadda ya faɗa a cikin suratul nur wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma fa minhum man yamshi ala batnihi kaga wanda dabba yanzu ya fassara ta kenan daga cikin su akwai man yamshi ala batnihi wanda jan ciki yake yi kamar maciji da abin da ya kamar haka wa minhum man yamshi ala rijlaihi akwai mai biyu kamar dan adam kaga mun shigo ciki kenan amma a islahi na qur'ani gakka je kace nace a ce ma wani dabba fa wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda kuma yana tafiya akan hudu to shikenan kuma cikin akwai irin su kwaguwa kuma sun fi sun fi sun fi biyu sun fi hudu ko ba haka nan bane sai wadansu malamai suka ce a'a da yace yakhluqu Allah ma yasha magana ta daga ta kare in ma hudu ne me yasa bai kawo su ba saboda wani bi halitta mai wanda take da fiye da kafafuwa guda hudu ta yi karanci ko kuma zaka iske mai fiye da hudu din nan wato biyu ɗin su ne a asali ko hudu sauran taimakawa ne suke yi amma dai taimakawa suke yi sun yi karamcin su suka fi yawa ya Allahu ma ya sha inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana halitta abin da ya gada ba dan haka dai bidan nahi mu dai mai bi muka gani akwai wanda ya fi biyu Allah yana da ikon ya hakan ga Allah subhanahu wataala ya ce to illa umamun amsalukum su waɗannan dabbatin fil ardi da ta'irin yatiru bi janahihi illa umumun face ba komai bane illa umumun sai al'ummumi al'umam jam'i ne na al'umma kama al wato al'udat jam'i ne na al'udda shine tattale da haka illa umumun amsalukum al'ummomi ne tamkar ku kalima ta al'ummu da larabci tana nufin al'aslu aslin abu an gane ko sannan kuma kalima ta al'ummu tana nufin ra'as shine kai Allah ce fa ummuhu hawiya waɗansu sun ce mahaifiyarsa ita ce hawiya wuta wasu sun ce ummuhu shine kokuwar kansa don ta kai za a tafi ranar tashin alkiyama Allah shi mu tsari fa kubkibu fiha hum wal gawuna wani malamin tafsiri na tafsiri kakanmu wani mutum sai zo ya zauna kusa gare shi sai da aka fara tafsiri sai ce malam naji wani aya nan wurin nan abin nan da an ka ce fa kubkibu kin nan mallam ba alheri bane ko ce awo ba alheri bane don jin fa kubkibu ka san babu alheri a zama a wannan wurin to Allah shi mu tsari amma malaman tafsiri suka ce kalima ta al'ummu wani lokaci alqur'ani yana amfani da ita yana nufin mahaifiya wani lokacin ba mahaifiya ba amma in yace alwalidatu yana nufin mahaifiya da ta haifi mutum ina fata an fahimce ni kina akwai bambanci tsakanin kalima ta al'ummu da ta alwalida in an ce ummu yana yiwa kai in an ce ummu yana yiwa aslin abu wa innahu fi ummil kitabi ladaina la aliyyun hakim amma an kace alwalidatu to ita ce tabbato da ta haife ka ina fata an fahimce ni an gane ko da an ce alwalida wa ummahatukum allati arda'nakum kaga ummahat allati arda'nakum bai ta haife ka ba amma Allah ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilaini nan bai doka wani istisna'i mahaifiya ake nufi illa umamun amsalukum face al'ummomi ne tamkar ku malaman tafsiri suka ce ya kamata ya ce wa ba min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamani domin ya ce ta'ir ya ce dabba kaga dabba da ta'ir ai biyu ne ko ya kamata ya ce illa umama ni sai ce illa umamun sai suka ce a'a nan ya kalli jinsi ne ko wani daga cikin su akwai jinsi karkashin sa an gane ko kamar ya ce wato min dabbatin fil ardi ai jami'u wato ad-dawab dabba tun da jam'i ne akwai jinsi daban-daban ƙarƙashin dabba sannan akwai jinsi daban-daban ƙarƙashin su sai ce illa umamun amsalukum kamar yadda Allah ce wa addin fil nas bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamir sai Allah ce ya atina min kulli fajjin ami kaga ya atina kin nan ya kuma zuwa ga jam'i amma ala kulli dhamir kaga dhamir ya kuma mufrad amma kulli ta kuma zuwa ga jam'i sai Allah kalli jam'i sai an kai amfani da shi shi yasa kaka ce a dambi Allah bai ce illa wato umamani ba dan ka san mai jin larabci akwai kwankule kwankule gare shi illa umamun amsalukum face al'ummomi ne tamkakku malamai suka ce to tamkar mu ta ira fil haywaniyati ta hanyar kasancewa mu wato dabbobi waɗanda suna ji su ana taba su akwai inda muka kamanceceniya wan nizam akwai kuma tsari dan adam yana da tsari dabbobi suna da tsari kakka sa tsammanin haka ne suke tafiya akwai inda muka kamanceceniya akwai inda muka bambanta ta hanyar magana muna magana suna magana ina fata an fahimce ni ko ba haka nan bane daga cikin bayan Allah akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ba iko su jima an gane ko wal qad atayna dawuda wa sulaymana fadla wa qala qad atayna dawuda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin wa waritha sulaymanu dawud wa qala ya ayyuha an-nasu ullimna mantiqa at-tayr kenan suna magana kakka ce ba su magana ina fata abin ce ne qalat namlatun ya ayyuhan nabdu khuluhul masakinakum kaga in kace ba su magana ka dauko maka ka aiki sai dai suna da tsari muna da tsari akwai inda mun kai kamancece ne in an ce kama da wani battawa ne ba ko ina ne mun kai kamancece ne ya ba dan wasu sun samu matsala a cikin tsari na akida a'a akwai wajen tsari inda suka ci nasara suka yi tsari suna da shugaba suna da kaza suna da kaza shi yasa wato al'ummar da ta fi ci gaba cikin dabbobi waɗanda muka san tsarin su shine na farko shine kudan zuma ƙudan zuma yana da tsari yana da komai sannan kuma abin da muke da suna tururuwa ita ma tana da nata tsari shi yasa akwai suratul nahli akwai suratul namli ka take dubi tsarin su thumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbika zulula yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un lin-nas sannan kuma wato akwai annamlu qalat ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaymanu wa junuduhu hum la yash'una shugaba yana umurtan na bayan shi su dauki mataki wanda ya kamata su kare kansu ba ya kawo ma al'umma shi halaka ba dabba ce ina fata ukunci ni ga haka ba a cin nasara sai an hada kai sai an zamanto al'umma guda ko ba haka nan bane almar'u sun kace qalilun bi mufradihi kathirun bi ikhwanihi qalilun bi mufradihi in kana kai kadai ka zan kadan kafirun bi ikhwanihi in kana da ƴan uwa da abokan arziki ka zan mai yawa domin bayan da za a yi kai kumya shi yasa sha'ir yace fannamlu tabni quraha fi tamasukiha wan nahnu yabni rahiq ash-shahri a'wana fannamlu tururuwa tabni quraha tana gina garuruwanta ko gidajenta fi tamasukiha lokacin da sun ka haɗu bai yiwa guda shi cikin nasara wan nahnu shi ko zuma ko kudin zuma يبني رحيق الشهد رحيق الشهد تاتتن الشهد زما اعوانا yana taimakon juna dan haka in muna son mu ci nasara dole sai mun zama to al'umma shi yasa babu al'ummar da ta ci gaba a cikin tsarin dan adam abu guda ya dauka wanda yasa ya ci nasara kwarai da gaske shine sojoji su kaɗe su da tsarin al'umma guda tak banda sojoji akwai wuya su cikin sojoji akwai masu noma ko masu gyaran abinci a wani lokaci su har masu gyara abinci akwai shi yasa wani soja za a koya mishi bindiga amma abinci aikin shi dafa abinci ne shi yasa yan an tashi tsohon soja ana rikici da shi domin tsohon soja sai ce wancan ba sojan kwarai bane yakin duniya abinci da suka zama tsofa mutane yau me matsala shi ma wurin kidi daga cikin al'umma cikin soja akwai wadanda za a dauke su likitoci ne a cikin soja akwai wadanda za a dauke su kaza ne duk aikin da ake yi a duniya gaba ɗaya ba a yarda wanda suke bukata face daga cikin su suke saboda mi saboda sirrin ƙasa ba a son ya fita al'umma in tana son ta zama to cikakken al'umma sai zama to ba ta bukata zuwa ga kowa shi yasa su komai ba su da bukata zuwa ga wani domin aikin su komai likita ne masu gina ne masu kaza sojojin ne su suke tafiyar da aikin su don ba su jiran kowa in kuma muna son mu ci nasara kuma haka za mu tafiya ga tururuwa ta ba mu misali ga kudin goma ya ba mu misali ina fata an fahimce ni illa umamun amsalukum face al'ummomi ne tamkarku malamai suka ce nan abinda ake nufi wato nau'i ne nau'i daban-daban zaka iske su yadda mutane suke kabilu da kaza da kaza da launi kaza kaza su ma dabbobin nan jinsi daban-daban ne akwai kaza akwai kaza akwai kaza zaka samu su ma dabbobin nan nau'i nau'i ne ko ba haka nan bane min al ma'd isnaini wa min al wa min al iblis isnaini wa min al ma'd isnaini ga sunan dai ajnasu mukhtalifa mu ma zaka samu mutane Allah ya halicce su daban-daban wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wato wa min ayatihi خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين dan haka dai su ma daban-daban ne amma waɗansu malamai irin Sufyan ibn Uwaina yake cewa illa umumun amsalukum shi fassara da yayi shine Allah ya ibi sifofin su daga cikin dabbobi ya samu ku ma'ana wani daga cikin mutane Allah ya sanya mishi jara'atul asad Allah ya bashi jarumta irin ta zaki wani daga cikin mutane kuma Allah ya bashi sur'atu adwi dhibi adu da ainun da wawu da dalun da wawun sur'a wato gaugawa ta gudu irin na wato kerkeci ko kuma kura sannan wasu daga cikin su Allah ya sami shi fakhru tawus alfahari irin na tawus wa zahwihi da kuma girman kansa az-zahw zayun ha'un wawun an gane ko girman kai take nufi sannan kuma daga cikin su mutane an samu wani sharakul khinzir shine kwadai da haddama irin na wato al-khinzir alade amma dai malamai suka ce a'a wannan ba shine illa umumul amsalukum ba waɗannan ɗabi'o'in su ne Allah ya halitta mutane da ɗabi'o'in su amma amsalukum suna da ajnas suna da sifat suna da arzaq suna da hayat suna da waqtu mahdud kowanne daga cikin su yadda Allah yake kula da su haka Allah subhanahu wataala yake kula da ku an gane ko shi yasa wadansu malamai ba suka ce a'a illa umumun amsalukum ai su tamkar ku ne wajen tasbihi ga Allah subhanahu wataala ko ba haka nan bane alam tara anna Allah yusabbihu lahu fis samawati wal ardi wat tayru safatin sai dai malamai suka ce wannan tafsirin akwai ja da baya daga cikin shi domin ba wai tasbihin dai ba wato ba su kadai suke tasbihi ba in muka duba lalle dabbobi suna tasbihi sannan kuma hatta da abinda ba dabba ba yana tasbihi ga Allah subhanahu wataala to kaga ne illa umumun amsalukum bai dace shigo ba domin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu lahum innahu kana haliman ghafura da haka dai wannan tafsirin shi ma malamai sun nisantar da shi sai kuskure na akida da mutane suka yi suka ce illa umumun amsalukum wai za a yi musu hisabi kamar yadda ake yi mun hisabi saboda an ce illa umumun amsalukum alhali ayoyi da dama suna nuna su dabbobi ba za a yi musu hisabi ba da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an nuna mini lokaci yayi kenan wannan qadiya dole sai mun barta sai sati mai zuwa in Allah ya samu da cikin masu rayuwa abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh